أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركم لسادوا أولا سافية لهدي uku ga watan safar a rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1445 wacce ta daidai da sha bakwai ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na zarar ƙwar'an muna ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa wallafar al'ilamamul hafizu abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib النسائي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na ashirin a cikin yaringiyar karatun wannan littafi wanda haiwa yau muna nan a babin da malin ke mana bayani dangane da yin ƙuri'a a tsakanin mata yayin da mutum ya nufaci zai tafiya mun karanta halifatul iski wannan kissa ta garan ƙarya da aka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan mun bibiyi darussa da ke cikin wannan kisan ko wani bangare na darussan da ke ciki sannan abu na uku mun karanta waɗannan ayoyi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar domin ya barrantar da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga abin da munafikai suke tuhumarta da shi na cewa ta aikata ainihin wato alfasha muna fata Allah madaukakin sarki ya ƙara daraja da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma iyalansa baki daya yau za mu tashi a hadisi na 49 a wannan babi hadisin da ke karashin wannan babi shine hadisin da zai karasa mana waɗancan bayanai waɗanda muka fara a farkon wannan babi قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت وأن حديث إمام النسائي يرسل الشيخ جمال منسى أحمد ابن سليمان shi kuma ya ce malam alfadlu ibn dukain shi ya ba mu labari shi kuma ya ce daga abdulwahid ibn aiman shi kuma daga ibn abi mulaika wannan babban malami daga cikin ainihin wato tabi'ai wanda yake cewa na koyi karatu a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaiɗai har guda hamsin ibn abi mulaika Allah ya madaukakin sarki ya jigan shi anil qasim ibn muhammad shi kuma daga qasim dan muhammad dan abubakar dan siddiq an gane wannan ko su wannan jika ne sai na abubakar Allah ya kara mishi yarda babban malami ne daga cikin tabi'ai shi kuma an aisha ta shi kuma ya rawaito daga wajen wa yawwa daga innarsa ko kuma ce gwaggwansa kenan daga wajen gwaggwansa kenan ce na na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mata yadda qalat tace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شيء idan zai fita zuwa tafiya mun yi bayani akan baya cewa idan idza ta taso fi'ili madi a gaba ta kan mai da shi hmm ta kan mai da shi fi'ili mudari an gani cewa idza kharaja ai idza arada an yakhruja ila safar ma'ana kenan idan yayi nufin zai fita ba wai idan ya fita ne kuma sai zaɓi matar da zai tafi da ita ba idan yana son ya fita haka wannan ƙa'idar a larabci yake an gane wannan ko to idan kharaja idan manzon Allah zai fita zuwa tafiya aqra'a bayna nisa'ihi yana yin ƙuri'a a tsakanin matansa فطارت القرعة على عائشة وحصة وترانا سوى النقرئة تفادوا أكنا أنا عائشة دنا أنا حصة الله يقار مسيدة سوبيو سكتنكا فخرجتا معه جميعا في ديك سوبيو سكفتتا رد من ظن الله صلى الله عليه وسلم زوا وجوان من تفياه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة ويتحدث معها من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكفن شيء إذن لوك السندري تويكن كوما وجن عائشة في شغبرة فيها تارد إتا ينا هير تارد إتا ويتحدث معها ينا كما هير تارد ما تسأل فقالت حفصة لعائشة سينا أن حفصة تتشوى عائشة ألا يقار مسيدابا كدا ألا تركبين الليلة بعيري يو بكا ليشغا بكا هورا قمينا به أنقال وأنه وأركب بعيرك نيكم من هوناك رقم فتنظرين وأنظروا نيما إنجير لنتانا ke ma ki dana ki ji yadda nake ji ni ma in ji yadda kike ji akan nake ra'um wannan kissa ne irin na mata ina fata an gane dalilin da yasa suke son wannan saboda me an ta san annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya tare da Aisha dabara sai ma Aisha idan ta je ta hauna Aisha in manzon Allah yana son yin hira wajen wa yake zuwa to yanzu wajen wa zai wajen wa za shi kenan an gani ita ma tana kwaɗayin manzon Allah ya kasance tare da ita amma shi ya fi son ya zama a wurin Aisha ka san mata ba iri ɗaya bane kowace mace da yan ɗabi'arta akwai mace mai iya hira mai iya labari za ku iya ɗauki awa uku kuna magana ba ta ishe ka ba saboda labarin da za ta kawo maka yanzu na anjima daban na gobe daban an gane wannan na jibi daban tana ma shirya maka ne musamman yadda za ta dinga tsebe maka cewa a kowace kuma in kun yi hira kai hira ko saurayi da budurwa ne to akwai labari ne babu to shikenan to yanzu ya za a yi sai yadda kashi duk sai a kage kai ka cije ta cije ana yi ko ba a yi sai kowa ya kasa cewa kowa komi amma akwai wacce wallahi in za ka yi awa uku kullum kana magana da ita awa biyar wallahi ba za ka gaji ba kana cikin magana ba za ta ba magana waya labari ai ka maka tambaye ta ma za ci maka uhum tabe jan wani abu ne ya faru ka san ni a ban sani ba to bari ka ji kaza da kaza da kaza ta baka labarin ana yi ana dariya tana sauka daga wannan ta gama kuma sai baka baka ma ana yin kaza ba ai kaza ma ya faru wata rana muka je wuri kaza ma'ana zaka ji kawai tana ɗebe maka cewa mun gane wannan to mata iri iri ne babu shakka biji yana son irin wannan matar amma matar da ya zamo ba ta da irin ƙwarewa wajen iya hira dama ita wannan ba ta ba ta da wani kaso na iya mallakar miji ya dinga zama tare ita ko da yaushe sai dai idan shi ma mutum ne wanda baya son hayaniya in ta zo ta fara labari sai ce ki da Allah ki bari da Allah da Allah ki to shi ma ana samun gobaye mutum irin wannan shi ma baya san ɗeba kewa ya gumace ma ya zo yana ta latsa wayarsa an gane wannan a in kana wani abu mai muhimmanci a kyale ka amma ko da kana yi dan ana dan baka labari wani yana in taimaka maka yana irin refreshing din kwakwalwarka ko an gane wannan amma kullum a tsaya a gidan nan a ciccije kai ka cije ita ta cije kaga akwai matsala shi yasa baka su jin daɗi sai ka zauna a teburin mai shayi ko in za ka zama ana tattauna hira ana kawo labaran kaza da kaza saboda kai a gida ba a ma komai ki ba ka ji gida bane ki to wallahi in ma na ji gidan da zai in ji samu ma tayi bacci ne ko ma ina zuwa in samu wani bacin rai a gida shi yasa gwara ma in zo na anan in hira na ina shiga gida kawai bacci ya kwashe to ga wannan yana nuna cewa matar shi bata san me take ba kenan jama'a ana iya samun canjin ɗabi'a daga yanayi zuwa yanayi idan ke mace ce wacce baki iya hira ba sai ki je ki koyi ya ake yi jama'a akwai abin da ɗabi'a ce an gane halitta ne a jikin mutum amma yana iya canza wannan abin over time an gane wannan kai mutum ne wanda baka son yawan magana kaga ce ni fa ni fa na son yin magana fa ni ba ko da shi ke son yin magana ba so ko a kyale ni a'a ba a haka koya za ka yi hira a koya za ka yi eh koya za ka yi kwarai kwarai in ka koyi yadda ake yi da yadda ake komai to lafiya da mu matar ka za ta dinga begen ka kore yaushe amma ka ja ka zauna din nan ba labari in aka wa misali a ajiye kawai ta koma gefe ta zauna kuma ta shiga bayan hakokinta ba ma ta irin dan zama kusa da kai kana cin abincin nan ko ta dinga diba tana baka a baki saboda wani rabon da matar shi ta dan bashi abinci a baki ko ta dan mishi wani abu irin wannan wani ma ya manta ana yi sai dan ya gani a TV ya ce oh kaga yaran da marasa kunya kai ko baka taba a gidanka ustazu saboda Allah shi yasa malam sai ga soyayya ta mutu gaba daya mutum ya gaji da matar to Allah dai zama hakuri kai Allah ya kiyaye zama hakuri na hubba wanda yake ke da shi ba sai in ka ji an ce hakuri ai ba dadi bane ko ko kuwa amma ai zaman morewa ya fi dadi zaman soyayya kuma wallahi gwargwadon yadda ka dauki matarka kake yi mata gwargwadon da ita ma ta rinne maka ko da yaushe abin da ka tarbiyyance shi ta akai akai za ta tashi haka ne ko ba ka bane wata mace za ka ga ba ta tsufa akan soyayya kullun kana ɗakin ta yanayin wankanta da turarenta da komai nata siwa ka dinga kai Allah Allah Allah ne kai mu dai in samu in koma wallahi ana yin wannan ko ba yi ana ita kuma wancan gata nan kazan kazan dai ba laifi rigar da ta gishi da ita da ya sa ta zo maka wajen kwanciya tana ɗan ƙauri-ƙauri aka za ka dinga ɗan kulla hanci dai ana dai abin nan kan dai a ce idan wata shi ba haka ba ne kullum sai dinga zuwa ɗakin ta yana kaza kaza to ai ke kika ja koko mata a gyara don Allah ya kokari a ɗan gyara a ɗan ta abubuwa yadda za su ci gaba da tafiya akwai abubuwa da ba akwai abubuwan fa da ba haƙƙin ku bane kawai dai ana ɗan tausaya muku ne ane yawwa Allah ta shirye da mu to dabara ne irin da mata tace yau da daddare ba za ki haura umina ba ni in haura uminki fatangurina wa anzuru in dan more ke ma ki more ki je da ke ji ma in je da kike ji qalat bala tace mata eh ba matsala فركبت عائشة على بعير حفصة سينا عائشة ta hau kan wannan haudaji ko darbuka da ake sanyawa a saman raƙumi wannan ɗakin da ake sanyawa sai Aisha ta hauna Hafsa wa rakibat Hafsatu ala ba'iri Aisha ta ita ma nana Hafsa sai ta hau kan raƙumin Aisha Allah ya ƙara musu yadda فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة درنا kawai sai manzon Allah ya tafi wajen raƙumin da Aisha take kai wanda shi ya sani yanzu wajen waya tafi kenan zai ce ga Hafsa ce wa alaihi Hafsatu fa sallama alaiha alhali Hafsa ce akai yana zuwa sai mata sallama an gani thumma sara ma'aha hatta nazaru manzon Allah ya ci gaba da tafiya tare da ita akan wannan raƙumin ya shiga ciki ya zauna suna ta hiyar da hafsa har zuwa lokacin da aka sauka a masauki kasan su larabawa a wancan lokacin za a tafiya ba a yin tafiya da rana saboda tsananin zafin rana da iska mai zafi na kan menene sunan shi kan sahara saboda ka dare na yi sai a tashi a kama hanyar tafiya asbahi na yi kuma sai a sauka an gani lokacin rana bayan rana ta yi rana ta yi wannan lokacin hutu ne kuma za a yi ta bacci a ta hutawa dare na shiga sai a kama hanya saboda samun sauki an gani shi yasa ma sai da wata karin magana ake cewa wa fi sabah yahmadu alqawm sura da da safe ne waɗanda ke tafiyan dare suke jin daɗin tafiyan da suke da dare an wuce wuri kaza ashe mun yi nisa ne haka mun kawo wuri kaza mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya sa mu dace mu dai a ƙasar mu sai ya ɗauke ka ko kuwa Allah ya kawo mana sauki malam da tafiyan da ta fi daɗi yanzu ko tafiyan Lagos ma ba a cewa sai da dare saboda za ka yi tauce wasu yankunan don ku ji an ce yanzu na aka kwashe wasu ga motar su nan ma motar ma tana danja tana danja to ma zan kowa ku ci can ku je ku ji an ce ai ɗazun nan mota kaza ta yi kaza aiki kenan Allah ka dawo mana da zaman lafiya a ƙasar mu to me ya faru manzon Allah ya ci gaba da tafiya kun masara ma'aha manzon Allah ya ci gaba da tafiya da ita a cikin wannan dare hatta nazalu har inda suka sauka waftaqadathu aishatu fagharat nana aisha kawai sai ta rasa manzon Allah tsawon wannan daren bai zo wajen ta ba ita kuma tana ta jiran ya zo bata ga manzon Allah ba fagharat sai kishi ya kama ta kishi kuma mata falamma nazalat yayin da aka sauka a wannan masauki manzon Allah yana tare da Hafsa Aisha ita kuma tana tana ina tana ita kadai ja'alat taj'alu rijlaiha bayna al-idkhir sai ta je kawai ta dinga cusa kafanta a cikin ciyawa وتقول تناشيوا يا رب سلط علي أقربا أو حية تلدغني ألا كتورو من دكناما قومتي جاد هربيني عن رسول الله عن رسولك صلى الله عليه وسلم فسر يزمو قدابيو كودي سبودا رسم من الله صلى الله عليه وسلم دني تاردني وان الرشن دني تاردني انت شجيني دنه ai da gudun tsaya zai taho wajena yace me ki damun ki ba zai ma tambayi menene ba ko zai dawo wajena ya tare saboda an cije ne mun jinya ina fata an gane wannan na farko ke ko fassara na biyu ina ma da wata kunama za ta cije ni ko macijiya ta ta, ta, harbe ni saboda ainihin wato a a saboda na na na nayi manzon Allah laifi ta yadda ban zauna inda ya saba zuwa jera domin yin hir da ni ba ya ji ya samu ta ne a wurin ina fata an gane wannan so da haka an muka dauki na farkon kaga wannan abu ne wanda mata za su iya yi shi mace babu abin da ba za ta iya yi ba akan kishi ina fata an gane wannan fala astati'u an aqul lahu shay'an tace ni ba zan ma iya ce mishi komai ba bai zan iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba saboda haka ta dinga goga kofar kafarta a cikin ina a cikin ciyawa haka mata suke yi wata matar hatta ranan da ba girkinta ba tana nan tana kwafa in ta ga dama sai goma na dare ta zo kwafa sama kofa da Allah sauro ya dare ba mu da maganin sauro je ka samu da maganin sauro wai dai ba ta son mijin ya samu natsuwa a wancan ɗaki ita ma dole sai ta ɗan ɗebo wani lokaci a ciki saboda haka sai ta je sai ya je ya samu maganin sauro ya kawo mata ta ce mishi kuma ka gani yanzu nan wani bera ya shiga ɗakin nan yana ta mana kusa kusa ya hana bacci ka je ka ta neman bera a ɗakin kai ta neman bera ta kuma ce tana ta tana jira ko ba yi mata bayin Allah eh ko ta ga dama kawai ta ce wallahi ai ta rufe yaron da bargo yaro in yi gumi yi gumi yi gumi kawai ta zo ko kasa ma ku ta kira ka waya wance lafiya kuwa wannan yaron ne ina ganin kamar zabi ne bashi da lafiya kan ka zo ta dauke wannan bargon kana zo ka taɓa jikin shi ka ayya jikin yaron nan gashi yayi ɗumi to yanzu ya za a yi ko za ka ɗan samun shi magani ne kashi kuma dare ya riga yayi kaɗan je koda ke musu umani ne mana in Allah ya sa a sai a tashi yaro kai kai kai tashi mana dan sha wata musamman take shan wani magani saboda ke ta yatsimi da daddare saboda mijin ya zo ya ce ka wancan ba lafiya wallahi sai ya ga ki sha magani ban sha magani ba to da ko kaza ki dan sha mana la ba zan ma iya sha bane sai ya dan tallabe ta dan samu ya dan bata maganin dan dai mota ruwa ya dan mata wancan wai dai duka saboda wai kan wancan ta samu cikakken lokaci tare da shi wallahi malamai ta suna yin abin da yafi wannan wata matan ba ta tashin ba ta hawan aljanu sai ranan sai ranan girkin yar uwarta sai ranan kwanan yar uwarta sai ta kama hawan aljanu kawai kaga miji ya kasa sukuni ya zo ɗakin ai ta fama da ta har har har har kamar da gaske wata kuma wallahi ƙarya ne hawan aljani ƙarya ce kawai ba ta son ne wancin ta samu cikakken lokaci namiji so take duk lokacin ta dinga kwashewa haka suna yi ko ba ta yi wani abu sai mata mata bayan Allah kai mata Allah ya yafe muku ya ma da ya kamata a gyara kan wannan sha'anin ko yau da gobe ba don komai ba saboda al'amari ne wanda Allah ta'ala ya riga ya tsaga ki yi haƙuri da kason da Allah ta'ala ya baki Allah fa ya san cewa ku dinnan mace ɗaya rak ba za ta ishi namiji ba Allah ya sani shi yasa ya bashi wancan dama cewa ya ƙara biyu uku hudu saboda shi Allah ya san ku za ku iya haƙuri da miji ɗaya amma shi miji ɗaya ba zai iya haƙuri da mace ɗaya ba in dai yana da hali wata matan ma saboda tsaban kishi kullum tashi da dare ta yi addu'a ya ce Allah Allah kakka ba mijina kuɗi Allah kakka ba shi hali ya ƙara aure ya Allah ya Allah ya Allah Allah kai ne mai kama addu'a Allah kakka hore mi shi ƙara auren nan Allah wallahi ma na ana yi sun dinga yi kenan shi yasa Allah ba ya taɓa addu'an nan in Allah ya ga dama tana maka addu'an kada Allah ya kawo kuma sai Allah ya ƙaro kasuwa kai kuma ka ƙara auren ka to in ta ci karo da shari'an Allah abinda Allah ya shar'anta ko kuwa shi kuma Allah baya baya karban addu'ar da aka yi ta bisa ga zalunci ko addu'ar da aka yi ta bisa yanke zumunci hmm yanzu kan ba Allah ne gashi ya ci kulliyar shi ma amma kuma a ce kawai tsawon rayuwa ce mace daya ba akwai matsala hmm ko su mala sun ma suka dan kwana biyu suna bukatan abin nan garan bawo ko kuwa hmm lakiyayi ya yi shiru lakiyayi da kai kuma gida ce shi ai na ji ana cewa kullum ji wannan magana bakin ka ko ta saba ka magana ya an saba ka magana a baki Allah ka shirye da mu daga jama'a dai kun ji wannan hadisin wannan hadisin malamai sun tattauna maganganu da yawa akan shi bare da gaske musamman wajen kokarin cire fikihun abin da ke cikin wannan hadisi daga cikin jama'a abin da zamu zamu kalla a wannan bangare Imam An-Nawawi ya sharhi wannan hadisin a cikin Sahih Muslim inda yake cewa mun karanta a baya cewa dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ƙuri'a tsakanin matansa idan yana nufin zai fita ainihin wato tafiya wanda ba mu san wannan an gane wannan ko yawwa to abinda magana malamai ke magana anan kun ga yanzu a halin tafiya ake da daddare manzon Allah yana zuwa jinwa aka ce a hadisi wajen Aisha an gani to sai malamai suka ce a sai idan a halin zaman gida halin zaman gida ne yanzu to dole ne miji ya rabo tsakanin matansa adadin kwanakin da aka yi alƙawari aka yi rijijeniya haka ne shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rabon kwanaki ba wajibi bane akan sa kamar yadda malamai suka faɗa mun yi magana a baya a wurin da yawa daga cikin malamai filin ya kace rabon ajali rabon kwanaki ba wajibi bane akan manzon Allah kuma wannan gaskiya ne Allah ta'ala ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman 'azalta fala junaha alayka Allah ya bashi wannan zabi in kaga dama ka jinkirtar da wanda kaga dama in kaga dama ka matso da wanda ka so daga cikin su wanda kake san ka tara da ita ko ka je mata kwana Allah bai manzon Allah full autonomy hanna na Aisha take cewa wallahi bana ganin wani abu face Allah yana maka gata duk abin da kaji kana so a ranka sai Allah ya sai Allah ya maka wannan abu ya baka dama ya ce maka kai in kai ma ba damuwa an gane wannan wannan kenan to amma idan aka fita kuma halin tafiya yanzu yayi ƙuri'a tsakanin mata guda biyu sai ya fita tare da su ana halin tafiya aka je wani aka sauka a wani hotel ko a wani wurin kwana to yanzu a halin tafiya malamin ka ce ba wajibi bane kuma ya raban kwanaki adadi iri ɗaya tsakanin mata a halin tafiya yana da zaɓi ya zama kullun a wajen wance zai kwana shi miji ba dole bane sai ya raban kwana tsakanin su kamar yadda wannan abin ya faru tsakanin wane tsakanin Aisha da wa Hafsa ina fata mun gane wannan jama'a har malamai suke maganin cewa to a halin zaman gida dare shine lokacin da ake yin rabo tsakanin mata wanda namiji zai kwana a wurin mata amma rana rana lokacin aiki ne so rana baya cikin lokacin da za a ce mutum dole sai ya kasance a ɗakin ɗayar mata don haka kana da daman a ranan kwananka ran da kake ɗakin wance za ka iya zuwa ɗakinta ka zauna ka hira ka ɗauko kayanka ka ɗauko hularka ko rigarka ko wani abu naka an gane wannan ai ko ila tana da tv kana saka da wani program za ka shiga ɗakin ka je ka kalli abinka amma abin da ba a so shine ka je ka daɗe a ɗakin daɗe wanda ya wuce kima mun gane wannan wannan kenan daga cikin abin da imamun nawawi Allah ya madaukakin sarki ya ji kanshi ya faɗa an gane wannan ko yawwa to don haka sai malami suka ce wannan kasan kwanaki a tsakanin matansa a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane dan da wajibi ne ma to da hafsa ta yi laifi kenan abin da ta yi a wannan tafiyar da aka yi an gane wannan ko yawwa to sai malamai suka ce qala ashabuna Imam an-Nawawi yake cewa sai malaman mu na Shafi'iyya suka ce yajuzu an yadkhula fi ghairi waqti imadi al-qasam ila ghairi sahibati an-nawba ya halatta ga miji ya iya shiga ɗakin matar da ba ranan kwananta ba ya halatta zai iya shiga ɗakin ta fa ya'khudhu al-mata'a aw yad'uhu zai iya zuwa ya dauki wani kayansa da ya aje a ɗakin ta ko kuma ya ɗauki wani kayan da zai je ya koye ko ya ajiye a ɗakinta. Ka san wata matan ba ta da adana, ƙila saboda tana da yara masu ƙirinya, da ka duk abinka da ka ajiye a ɗakinta za ka lokacin da yara sun lalata. Amma mata musamman tsaban kishi in ka shiga ɗakin wancan kace za ka ajiye, iye ma, iye ma, ba za ka shiga shi za ka ji ɗakin ka ajiye abu, wato ni ɗaki na kaza kaza ko, a dai ji tsoron Allah. Ya tsoron Allah ne ya kashi zuwa ga ajiye a can. saboda gyara dukiya da alkin tafi yana daga cikin imani aiko eh mutum kada ya zama soko ya zama wawa abinda Allah ya baka ka alkinta abinka ka aje yadda ba za ka hasara shi ko dan ayyau kuɗi suna da wahala yawa musamman ma ya ayyau yadda ake da kowanne ake shi sai bara eh ai ka san dole za a dinga tattali yadda ya kamata ko dan wasu ma dusan awara suke ci a gidansu wallahi malam musiba ta kai har dusan awara yanzu ba dabbobi ake ba suke ci ba mutane ke cin dusa a wara za a zo a kawo ta dan samu kuli-kuli a faɗanta ta ci a haka wasu ma dusan masara wallahi wanda ita ake dafawa ake yin dan dambu a ci dusan masara ba ma ba ma tsaki ba tsaki kam dama mai tsaki yanzu ai sarki ne ko dan fatan nan ne za a sha da gishiri ba gishiri farin fate za a iya dafa a sha ko ko dan ya aka dan nemo rama aka dan jijjefa ko aka dan nemo alayyahu an naira 20 aka sa shi kenan sai a sha gishiri da ba ka san ko ina ko gida akwai gishiri ai shi da baya tsada kuma in ka je ma kace a dan samun gishiri ba za a hana ba za ka dan dan sa kawai dan tafasa kowa ya dan samu ya dan ya dan ji nauyi a cikin sa ne Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki to kun ji jama'a imamu an-nawawi yace zai iya shiga dan ya dauko wani kayan sa ko kuma dan ya je ya aje wani kaya a dakin ta aw nahawahu min al-hajat kai koma wani abu na bukata ta walahu an yuqabbilaha wa yalmathaha min ghairi itala kuma ya halatta ma zai shiga ɗakin ta ya je ya hojin dinta ya runguma matan shi ya yi kisin dinta ya dan shafi jikinta ba matsala ko ba ranan kwanata bane wannan ba hana ba min ghairi itala abinda ba a so kawai kada abin ya tsawo kada kuma ya kai ga mutum ya tara da matan tasa to zamu zo mu ji ababi daga ba ya halatta ya tara da ita a kwanakin da ba naka ba ya shiga ɗakin ta ya je ta da ta dan cance da ado yana shiga sai ya ji kai ta kawo mishi dan wani zuma haka ko wani abu ya dan sha sai ya ji fa gaskiya shi kam ba zai yi hakuri ba saboda kawai sai ya fada ya je dan abin nan to yanzu ya halatta abin da yayi kasa kasa sai da sai a ce wai idan miji ya je kwanta da matar da da ba kwananta ba in an haifa da sai ya zama mai sai ya zama wawa ko dolo ko wani makamacin wannan wannan duk ƙarya ne jama'a duk canfi ne kawai ko ya zama zabaya an gane wannan wannan duk ƙarya ne jama'a da wannan duk canfi ne kawai yaro garo za a za a haifa mana ko ka ji an ce ai in miji ya je ya tara da matar shi a kwanan da ba nata ba dan da aka haifa shege ne wannan magana banza ce wannan maganar banza ce jama'a ba ta da wani makama a shari'a na ce ta banza ce saboda ajita da kyau yawa ɗa ne na halak malak kamar yadda kowane ɗaki shi ma aka yi mun gane wannan so babu wani bambanci kawai illa iyaka sai dai a ce shi mijin bai kyauta ba ko eh sai ce bai kyauta ba ya saba wa Allah ila ce ba ba ba ba kwanansa bane sai je ba ta hakuri ai ko ke ma kina da imani a zaki hakura ko kuwa tunda ke ma wata ranar irin abin zai iya faruwa da ke ai kada mijin ke zo saboda ba kwanan shi bane yau zai rungumi ki ci a ni kyale ni kyale ni kyale ni je ka can je ka can ka wala wallahi su matan ba su da kan gani Allah ya kiyaye ke mijin naki ya zo zai abin nan kuma ki ce ke me me aiki ba shi dama kin ji ya halatta wannan dan runguma da dan kisa haka wannan babu laifi sai samarin nan gashin dubin kisa bare wasu na dariya su ba san dawa garin ba jama'a mun gane wannan kuma musamman wanda ke da mata biyu mana akwai wato akwai wani ainihin wato alheri mai yawa da aji Allah ya aji a cikin wannan tsarin mana sai wanda ya shiga wanda kai suna ga mana suna ga mana labarin Allah ya kai mu ina fatan ganin jama'a ai dole ne alheri zaka fatan samu aiko eh ko waye zai ce kuma abin nan ga darin can ma yana ta fama yana ta san wai shi sai ya abin nan balantana kuma liman Allah ya zabu dace zaka jama'a kun ji wannan al'amarin jama'a haka yake so ya halatta zai iya rungumar matarsa a kwanan da ba nata ba ya halatta zai shiga ɗakin ta ya ɗauki wani abu amma min ghairi itala ina fata an gane wannan jama'a to sai malam yace wa imadul qasam fi haqqi al-musafiri huwa waqtun nuzul amma gwargwadon kason da ake yi a halin tafiya to shi yana farawa ne daga lokacin da aka sauka a ina a masauki an gane yanzu misali mutumin da sana'arsa gadi ne ya sai lokacin kwana rana dai a rana shi yanzu da daddare gadi yake da rana shi ne lokacin mai rabo tsakanin matansa shi ne lokacin girki saboda kullum da daddare yana wurin wa yana wurin aikinsa yana wurin nema shi dare ne lokacin ranansa ranansa ne lokacin mene daransa wannan haka yake amma kai da sana'ar ka ta rana ce to kullun dare shine mene lokacin rabo tsakanin tsakanin mata mun gano jama'a to daga rana lokaci ne kawai ne neman abinci ba lokaci ne zaki ce kin taskace miji dole bai isa ya shiga gidan wance ba wannan ba shari'a bace jama'a ina fata mun gano wannan jama'a eh to shine ma nake magana amma a halin tafiya irin tasu kaga tafiyan ana yin ta a wani lokaci ne a lokacin dare kaga lokacin dare ke zuwa wajen wani Aisha Allah ya kara mata yadda idan kuma an sauka sai kuma wajen wa kenan sai kuma wajen Hafsa ina fata mun gane wannan saboda ita ma kishi ya kama ta tai irin addu'an da ta yi saboda haka haka wata baiwan Allah take cewa mijinta tana ta mai addu'a Allah ya talauta shi saboda kada ya ƙara aure yana ta nufin ƙara aure to ki sani abin da ke ba daidai bane kuma Allah ba zai karɓa ba saboda addu'an da kike yi akwai sabon Allah a ciki akwai kokarin haramta wani abu da Allah ya yi ya halatta wannan ba daidai bane jama'a so kai uwa mata dan Allah a kula kuma a kiyaye Allah ya ba mu kun kiyayewa jama'a mun gane wannan sai malam imamun nawawi ya ci gaba da cewa fa halatu sayri laysat minhu halin tafiya ba irin halin zaman gida bane da za a ce dole sai mutum ya raba kwana tsakanin wa tsakanin mata yake sawa'un kana laylan aw nahara ɗaya ne ya kasance a lokacin dare ne ko ko lokacin yini mun gane wannan jama'a saboda haka haka al'amari yake jama'a a halin tafiya in kaga dama duk lokacin aka sauka a wani hotel ko wani wuri zaka yi zaɓa wata mace yanzu to kana kwana a wurinta ba matsala wannan in kuma kasu zaka iya raba tsakanin su wannan an baka wannan dama amma a halin zaman gida wannan dole dama akwai kaso na kwanaki yau ranan wance gobe ranan wance jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi to wannan abin da Aisha ta yi Allah ya ƙara mata yadda shin abin zargi ne ko ta yi zunubi ko ta yi laifi sa kafan da take ta yi a ciyawa cewa Allah ya sa ku nama ta cije ni ko wani abu laifi ta yi kishi ne kuma a baya mun tattauna cewa al'amarin kishi abin da ake yafe wa mata a kai mace don ta yi kishi Allah bai kamata da zunubin cewa ta yi kishi sai dai idan wannan kishin ya kai zuwa ga cutar da wani ko cutar da wata mun gane wannan to nan ne kuma ake kama mutum da laifi akan wannan amma kawai mujarradin jin zafin kishi a rai ko da ta kai ga mutum ta faɗi wasu maganganu illa iyaka a karan kanta ba tare da ta wancan ta ji ba Allah babu wani laifi Allah zai yafe mata jama'a ina fata an gane wannan saboda abin bai riga ya isa zuwa ga wanda aka yi abin domin sa ba Allah ya sa mun gani an fahimta an gani Allah ta'ala ya sa mu dace jama'a wannan yana daga cikin abin da Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ya fitar mana a cikin ainihin wato a cikin wannan hadisi ku duba dai hadisi ne kwaya daya amma an san fa'idoji da yawa ko yawa daga su mata bayan Allah ne haka suke in kina so mijinki ya zanto yana yawan shiga ɗakin ki yana yawan kaza to ki zama mai kintsi kake ce duk abin da ya kawo iyaka shi kadai zaki mishi kila kina karantarwa a primary kila kina dan wani aiki a wani gida kila kina aikatau a wani gida kila kina dan wata sana'a kina samun wani abu yau ya kawo yau ya kawo shefane ma ba nama yan dubu ɗayan nan dai ake ɗaukar ki sa a ciwo nama in kin ga dama ki sa a gidan gaba ɗaya kowa ya ci in kin ga dama kuma a'a kwanin mai gida kai za a sa nama in ya zo ya fara ci yana haɗa da nama yana ci yana sanci yana ina ka samu naman nan ne kuma ka ce kai duka ci ke ko ki zo ki dan kashe shi da idanu ai kaga wannan ci abinci zai ya gama lafiya ko ko kuwa zai ya gama lafiya abin da ke nufi dole ne miji zai ji matar ta dan burge shi ko ko ya dan wani abu ne na dan abin nan zai dan yi ko to irin wannan jama'a yana daga cikin abin da ke sa ake mallaka zuciyar miji bai ba da kuɗin omo ba shi Allah ya ba kina da wadatan abin da zaki saya mai yara pampers ya zo ya ga kin siya ya ga kin dan dauke mishi wani abu na dawainiya yau da gobe ya gane kina tausayin sa to shi ma zai tausaya miki ran da wata hidima ki ta taso zai ba iyaka karfin sa amma in ya zamto ke kaf da kaf ake abubuwa kina yawan mun lissafi kaza ana sai na sai mai yaro pampers na rubuta ina bin ka bashi rannan na an so man gida a gidan wance ai baka sani ba gashi bashi na rubuta miji sai zai ga bashi kusan dubu hamsin akan sa to kaga wannan akwai matsala in dai kina da hali to ki a matsayin kyautatawa ke ma Allah zai kyautata miki akan abubuwa da yawa matan da suke da wannan experience sun sani kuma suna jina wasu sun yi sun yi nadama wasu kuma sun yi sun yi farin cikin yin haka haka ba kullum bane za a ce yanzu ɗakin Zainabu da manzon Allah ke zuwa al'adin namiji ne ko al'adin manzon Allah ne da safe in ya tashi a ɗakin da yake zai shiga ɗakin wance ya shiga ɗakin ba fa zai je bane wai ya gaishe ta zai je ne ya duba me lafiyarsu don ko ƴan mata a yau ka ɗauka ya zama manta da wannan abin da ya faru mace ita ce za ta gaida miji wannan ka'ida ne saboda shi ne wa shi ne shugabanta shi ne jagoranta mun gane wannan amma dai zai je ɗakinta ne don ya gaya sa kwana an gani ƙila akwai mara lafiya a ɗakin ƙila akwai wani abu zai je ya duba su kowanne sai ya zaga tsakanin matayen yana musu dubiya in ya gama sai ya tike a ɗakin da zai mai da zai kwana ko da yamma ne in ya dawo gida da dare sai bi ɗakin mace shiga ɗakin wance shiga ɗakin wance gaya ya aka yi kuma ya za a kwana in akwai wani abu ke bukata ko wani abu in ya gama wannan sai ya tsaya ɗakin da zai kwana ko da ma ana gaisuwa ne da dama ana gaisuwa ne to to manzo Allah yakan yi wannan so ke kuma idan mijinki yayi wannan ba laifi bane ko kila ɗakin ki yana gaban ɗakin kishiyanki kullum in yazo sai ya fara shiga ɗakin kishiyanki sun gaisa sai ya ƙara su ɗakin ki bai laifi ba matuƙar abin ba ya ɗauki wani salo ba ne sai dai ka bai da na fara yare da mata suke ba daidai ba ne yana shiga sai ta riƙe shi da zance ko da wani abin da zai ɗauke mishi hankali har ya zanto ta tunzura ita wancan ɗin to wannan kuma bai halatta ba jama'a muna fata mun gane wannan kai ma in ka san wannan na daga cikin ɗabi'arta to ka fara zaccewa ɗakin da zaka kwana idan ka shiga can aka zauna aka yi hira ka aje kayan ka ta tabbatar ka riga ka zo sai ce bari in je ɗakin wance in duba ya suke don wata da gangan ma za ta isa gidan sauro kullum sai ka zo ka ce a sa gidan sauron nan kila ma sai ka zo ka yi ta faɗa ka ɗauka ka makala ita dai so take sai ka shigo ɗakin to ya ka iya haka za ka shiga in baka shiga ba yaran nan malaria ta kama su aljihunka zai ciwo ko kuwa eh wasu mata gaske jama'a ya za a yi dabi'a ne na mata Allah ka shirya mana mm na haka ne jama'a kun ji babi na gaba babi na sha uku idza sta'adhana nisa'ahu فأذن له أن يكون عند بعضهن ويجرن عليه babin da zai yi magana akan wasu ba shi ne ko? haka ne ko? ban gane ba eh to alaji ya ƙara maimaitawa ne kuma karatun da ke nan daban da abin da ke can. Nan ne za a tashi a ne da karanta ko? Oke a, subhanu da yi lami da yamma. Ni na je ne. Oke to to to to to. Na gane a shi ne ya shiga wani na ɗauki wani labu da gangara. almar'atu tahibu yawmaha limra'atin min nisa'i zawjiha haka ne babin da zai bayani akan mace ta bada kwananta ga wata mata daga cikin matan mijinta eh ki ba ki da lafiya kina fama da kila cutan kaza da kaza wanda kila in miji ma kusanci ki zai iya kamuwa da wannan cutar kina jinya ko wani abu to zaki iya cewa wane ya zo duk kwanaki na kwana ka dinga zuwa ɗanki wacce kana kwana na baka kwanaki na misali mata hudu yake da shi ko mata uku ina fata mun gane wannan alaikum salam to alhamdulillah to alhamdulillah to insha Allah jazakum Allah amin amin to alhamdulillah amin amin amin amin to madalla to insha Allah jama'a ina fata mun gane wannan Allah ya madauka zai sa mu dace wannan bawan Allah da ya zo akwai bayan Allah da aka kama wanda aka kidnafin dinsa a wancan bayan litinin da ta gabata akwai kaninsa daga ciki barisa abdulghani to dukansu an sako su a jiya da jira an sako su kware daga gaske sun dawo gida muna fata Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya kuma ya kiyaye gaba Allah ya kuma ya ƙara tona asirin waɗannan mutane Allah ya ƙara kawo mana dawamin zaman lafiya a wannan yanki namu Allah madaukakin sarki kuma ya ba su lafiya ya kuma ƙara karewa amin yaro an gane wannan ko jama'a to wannan ya isa kai wannan yana daga cikin jama'a abin da yake da ainihin wato muhimmanci idan mace ta fahimci wannan za ta ƙara samun daraja a wurin ita wace gurin mijin da ko matar da ta baiwa mai da ta baiwa wannan kwanan an gane wannan kai to ba daidai bane a ce ko da lafiya ko ba lafiya ko halin tsufa ko rashin tsufa a akwai macin da ta riga ta kai shekarun menopause ma'ana shekarun da ita ba ta sha'awa ba ta haila ba ta komi so ita ba ta da bukatar ma namiji kusa da ita to ba daidai bane kuma idan mijin yana sauran sha'awa yana kuma da wata matar a ce shi ba zai ci gaba da morewa matarsa ba kullum ita sai ta sai ta ɗauke mijin daga gare ta ko na makamancin wannan ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace hadisi na 50 أخبر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد قال عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة قالت وانا حديثي امام النسائي يفتشي جمال المنتشين محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم شيخ ميشي حدثنا يزيد مالم يزيد يا بام الاباري قال حدثنا حماد شيخ ميشي حماد يا بام الاباري عن ثابت البناني شيخ ملك ثابت البناني شيخ ما عن سمية شيخ ملك سمية an Aisha shi kuma daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda wajada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala safiyata faqalat li annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato ya sami safiya bintu hayyin tana jin haushi aka ji kalman wajada yana ɗaukar ma'anan jin haushin abu ina fata an gane wannan yawwa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji haushin na safiya fa qalat li sai safiya ta ce da ni hal laki an turdi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni wa aj'alu laki yawmi tunda manzon Allah ya fishi da Safiya sai ta je don Aisha tace zaki iya roƙa min manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauke wannan fushin da yayi da ni ni kuma mu kyautan kwana na ya kwana a ɗakin ki qultu na'am tace kwarai zan yi fa akhadtu khimaran laha masbughan bi za'faran ce sai na dauki wani zaninta wanda zanin an rina shi da kala na za'afaran wani kala na me wani irin kala kenan za a ce shi kalan za'afaran launi ne na jajja ko a ce rawaya an gani masbughan bi za'afaran wanda aka ainihin wato tara shi da za'afaran za'afaran farashashtuhu bil ma sai na dan yayyafa mishi ruwa thumma ihtamartu bihi duke sannan sai na ɗauka ni kuma sai na lulluba da shi na sa a jikina fa dakhaltu alaihi sai na shiga wajensa wajensa fi yawmiha a ranan girkinta fa jalastu ila janbihi sai na zauna a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace da ni ilayki ya aisha a maza maza maza ki yake aisha maza matsaki ba ni wuri an gani falaisa hadha bi yawmiki ayyo ba ba ranan kwananki bane ya kika zo waje na kuma alhalin yau ba ranan kwananki bane fa qultu sai nace da shi fadlullahi yu'tihi man yasha'u fadlar Allah ne yana ba da ita ga wanda yaso daga cikin mutane thumma akhbartuhu khabari sannan sai na bashi labari na kaga safiya ai tana da ragowar sha'awa tare da ita kaga wannan ba tsufa bane ba wani abu bane a'a tayi wannan ne kai saboda ne na'am eh yawa saboda ran manzon Allah ya baci tana neman yardan miji a ce ke ma idan kina da wayo ya kamata ki dauki irin wannan salon ranan kwanan ki ne to kada ki ce dole sai kin je ɗakin shin kwanakin san kuna faɗa sai ki tura kishi yanki kin san cewa a wannan lokacin ya fi karkata zuwa gare ta in kin je ke kuma dan Allah ki dan mun kamun kafa ce Allah wancan da maka za wallahi ta yana dama abin da ta yi din nan saboda haka da Allah ai wannan ba komai bane amma ta ce dai yau zo in kwanta da kai a ɗakin nan amma dan Allah dai ina ina roƙa mata dan Allah ta to ita ne kaza kaza kace kace abba haba abba baban wance ita kuma sai ta yi irin yan dabarun su nawa na mata da sabon an tashi inda in ya tashi in ya ganci zai ɗora fuska sai kuma ya haranci a ya tashi lafiya da shi sai sai fuska shi kawai kaga zance ya wuce ashe ya halatta ga mace ta yi wannan an gane ba sai rashin lafiya ba ba sai tsufa ba ballantana waɗannan su ne abubuwan da namiji wani lokaci in ya gaji da mace ya ga ta riga ta tsufa bai da wani abu na bukata tare da ita in fa yana da wata matan ta cika matsala fa akwai matsala zai ma iya sakanta kawai ce ke tafi gidan ce duk waɗannan ƴaƴan da na zuge maka ce eh na ruwa na ne ga wannan ta kula min da su ana yi ko ba a yi to ku mata ku gane cewa akwai level ɗin da in aka kai to kuma sai dai a ɗan lallaɓa a lallaɓa a samu a tsari a haka ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya maɗaukacin sarki ya samu dace na'am Ni tana? Eh. A ita kuma wannan ba bai dace ba kenan. Eh gaskiya ne. Kada kuma a baki wannan daman ki koma wajen mijin kuma ki ki ci bare yanzu ga zigi. Idan ya ce kaza da kaza kin dan yi magana kin ga ya dan hayyaki ki ma zai ki ci tab ai dan ba ta da kirki. kai da kai da baka ma zama da ita an yi ranna ma kaza da kaza ma tai mu eh za iya samu wannan a cikin mata kwarai shine ma abin da ya firin jayi amma dai in ana zama na amana ana zama na kyautata wa juna to ba wannan layin ya kamata a dauka ba wancan layin ya kamata ya dauka ta dauka ta nema mata a yafe mata dan ita ma wata rana irin wannan din zai iya auko mata ta kuma rasa yadda za ta yi don wani da ya ga dama yanzu idan matarsa ta masa laifi ita wancan suna zaman lafiya zai zo yacin wannan ya kwana lafiya lafiya amma wancan yadda ka san gungume haka yake zama yadda ya je haka zai zai taso jikau saboda me saboda babu zaman lafiya akwai matsala kuma ka'ida ne mun san wannan duk lokacin da ya zama akwai matsala tsakaninka da iyali to zai yi wahala ma ka iya wani ka iya wani motsi an gane wannan ai zai wahala ka iya dan motsawa ko wani abu saboda damuwa tana dauke sha'awa gaba daya saboda asali sha'awa tana zuwa daga kwakwalwa ne in ya zama kwakwalwa tana cike da damuwa to na akwai matsala ba za ka iya wani tabaka abin kirki ba ina fata mun gane wannan jama'a wani wani abu ne wanda dukkanin wani wanda yake mai aure ya san wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi mala yace da'if hadisi ne mai rauni wa akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a lafin hadisi na 24674 Ibn Majah ya fitar da shi ainihin wato a hadisi na 1973 to waye matsarin isnadin ita wannan sumayya zaka ce an sumayya ko daga sumayya ita wannan sumayya ba a santa ba an gane ita ce majhula a riwaya akwai jahala tare da ita ba a santa ba isnadin hadisin shi hadisin bai inganta ba ina fata mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة في مثلاقها مثل سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة فلما كبرت قالت يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة wannan hadisi Imam nasai ya karɓo daga malamin malamai shine Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawiya Allah ta'ala ya ji kansa babban malamin hadisi ne tsarin su Imam Ahmad ibn Hanbal an gane malamin sa ne kuma abokin sa an gane eh to shi ma malamin Imam nasai ne shi kuma yace akhbarna jarir malam jarir ya bamu labari shi kuma daga hisham ibn urwa an abihi shi kuma daga babansa shine urwa ibn zubair ibn al-awwam an aisha daga nana aisha matar manzon Allah qalat tashi ma ra'aytu imra'atan fi mislahiha mithla sauda ta ce ban taɓa ganin wata mace a cikin yanayin zubinta ba irin yanayin da sauda take min sau misla saudata binti zam'a min imra'atin fiha hida wacce mace ce mai ainihin wato kiba da kuma kaurin jiki an gani ma'ana Aisha tana maganan wannan tana nufin cewa tana sha'awan yanayin irin yanayin yadda ainihin wato jikin ainihin wato ita na'am ko yake ainihin wato jikin ta yake to shine malai ya bana ya kawo mutum maganin cewa min mislaqiha min saulat bint zam'a yace al mislaq bi kasr al mim wa bil kha al mu'jama wa huwa al jild an gani wa ma'anahu an akuna ana hiya ba wata macen da nake fatan ina ma ni ma in zama irinta wajen yanayin zubin jikinta da kiba kaman sauda ina fata an gane shi ban taba ganin wata mace da nake fatan in zama irinta ba saboda ita mace ce mai jiki an gane wannan ne yace falamma kabarat amma yayin da girma ya same ta dan ita ma ta girme annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskan shekaru ita sauda binti zama kuma aka aka yi auren saboda haka muke cewa ku matan nan da kuka yi shekara talatin da biyar ba ku yi aure ba ɗan shekara ashirin da bakwai ya ce zai aure ku aure shi ɗan ashirin da biyar ya ce zai aure ki aure shi me a ciki za ki samu kariya daga zina za ki samu kariya na ainihin ki ɗaukan wasu ɗawainiyoyi zai dinga miki zai kuma kula da ki kuma dole ki bi shi a matsayin ki na mata ina fata mun gane wannan so ba kuskure bane wannan mutum ya auri mata da ta girme shi an gane to yace yayin da sauda ta girma ma'ana shekaru suka kama ta na tsufa ya zama ita ba ta da bukatar namiji qalat da ta fahimci manzon Allah yana so ya sike ta ya auro wata amadadinta sai ta ji ta roƙi manzon Allah ta ce ya rasulullah ni ina so in ci gaba da zama a ƙarƙashin igiyan aurenka don Allah kada ka sake ni ina fata an gane wannan ta je neman sulhu shi ne ma ayar da ta sauka a nisa ita ke magana akan sauda ne an gane wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair sai idan mace ta ji tsoron bijirewa daga mijinta da tawaye zai bijire mata zai mata tawaye ya kyale ta ya sake ta ya rabu da ita Allah ya ce babu laifi a kanta idan ta nemi aje a yi sulhu tsakanin su biyu Allah ke sulhu alheri ne an sanya wa rayuka ruwa wa akhdatul anfusu shuh an halitta wa zukata bakan ruwa amma wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira saboda ka in kika ga yane yane sai ce to ni yanzu ma ina son a wata ma a dinga zuwa ɗaki na sau ɗaya kwana biyu a wata duk sauran kwanakin na bata ina fata misali ko kuma a cikin duk sati biyu ni ina son kwana biyu kawai duk sauran na ban mata mun gane wannan ai ta ce to ita kam ta ce ya rasulallah ya manzon Allah ja'altu yawmi minka li Aisha ni dai kwanaki na da kake zuwa yi a ɗaki na na ba Aisha ba sai ka zo ka kwana ɗakin na ba an gani fa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqsimu li Aisha yawmay yawmaha wa yawma sauda manzo Allah sai zama kwana biyu yake ɗakin Aisha kwanan Aisha da kwanan wa da kwanan sauda ina fata mun gane wannan kidan kaga wannan ya halatta a shari'a mace ce wannan to sai dai abinda malamai ke cewa shin ya halatta idan idan mata misali mata uku ne a gida ko mata hudu sai mace daya tace ta yafa kwaninta ta baiwa wance shin ya halatta mijin kawai ya dauka automatically ya fara zuwa ɗakinta yana kwana ko ko sai sauran matan sun yadda in suka ce ba su yadda ba sai dai a raba adadin kwanakin ga sauran su guda biyu ya kwana uku a can ya kwana uku a can misali to an ne malamin ka take wuri cewa wasu malaman ka ce sai waɗancan sauran matan sun yadda wasu kuma suka ce a'a wannan ba maganan yaddansu ake nema ba haƙƙi ne na ita wannan kuma ta sariyar kuma ta faɗi ga inda take so a sa don haka ya halatta ga miji kawai wannan abu ne wanda in miji ya yadda in tace ma ta ba da kwanakinta ga wance in yace bai yadda ba to shikenan ta zauna akan bai yadda ba ina fata mun gane wannan in kuma yace ya yadda to shikenan ta zauna daram daƙam kuma wacce ta ba kwanakin ita ce wacce za a yi wa wani za a yi wa lissafi da adadin waɗannan kwanaki ina fata mun gane wannan wani shi ne abin da malamai suka tattauna a kai da Allah dai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa kafin ƙara kafin fara sabon babi da Allah za mu ƙara tattauna akan wannan matsalar insha Allah ta'ala in za mu dakata saboda ƙwarewar lokaci wannan hadisi da muka karanta Imam Bukhari ya fitar da shi a lamban hadisi da 5212. Imam Muslim a lamban hadisi da 1463. Imam Abu Dawuda a lamban hadisi da 2128. Ibn Majah a lamban hadisi da 1972. Kuma hadisi ne jama'a wanda yake ainihin wato mai ingantacce Allah ta'ala ya samu dace. abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ko mune maka godiya da ka anshi addu'o'in mu ya sa waɗannan bayan Allah ka kutar da su Allah ka ƙara kiyaye su ka kuma ƙara kare mana al'umma mu da yankin mu baki daya ya Allah muna roƙonka dukkanin wani mugu a cikin mu mai kokarin hada kai da wasu mugaye dan ya gurbata mana yanayi ya kawo mana musiba iri daban-daban a yankin mu da ƙasar mu baki daya Allah ka mana maganin su ya Allah in akwai masu shiriwa a cikin su ka sani masu shiriwa ne Allah ka shirye da su in ba masu shiriwa bane Allah muna roƙonka ya Allah ka tona musu asiri Allah kuma ka daura musibar su akan su Allah ka mai da makircin su akan su Allah ka tona asirin su a duk inda ka tsinci kansu Allah kuma ka sanya duk wani wa duk wani makircin su ya koma akan su Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya mai dorewa ka gafarta wa iyayenmu ka sanya mu daga cikin bayanka na ƙwarai ka yadda da ayyukanmu ka sanya aljanna ta zamto mu kuma a gare mu baki daya Allah muna roƙonka ka ba mu jagoranci na alkhairi shugabanninmu da jagororinmu da sarakunanmu Allah ta'ala ka ƙara musu imani da lafiya ka ba su ikon yi mana adalci Allah muna roƙonka dace da mu da alkhairan duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh